أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan Allah ya so ya yarda bayan Allah a yau mu bayani za ta yi insha Allahu akan matsalar zina. Dalili la'akari da dama ta ɗan sama ɓullowa da yawa daga cikin mutane musamman matasa a yau talauci shi yake hana su fadawa da afkawa zuwa ga sabon Allah. Wasu sun sani haramun ne, wasu suna ganin kawai dai gashi nan dai in dai ka samu dama ne, in baka samu dama ba shi kenan. To da wannan dalili, muka zaɓi mu yi bayani akan mas'ala ta zina idan Allah ya so kuma ya yarda. Allah ya taimake mu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عباد الله فخطبتنا اليوم تتكلم بمشيئه الله على الزنا وخطرها في الإسلام عباد الله إن من أحكام القرآن وهدايته الحث على التمسك بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية والزجر مما يقل بالشرف ومن أجل ذلك حرم الزنا فأخبره أنه فاحشه يستفحشه كل ذي عقل وكل ذي قويمة وكل ذي عقل سليم حذر منه بعقوبة في الدنيا والآخرة وعقوبة, وعقوبة الزاني في الدنيا جلد مئة وتغريب عام إذا لم يكن متزوج وإن تزوج ولو مرة في العمر رجم إلى إلى أن يموت فهذا عذابه في الدنيا وأما في الآخرة قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ايها المسلمون ان الزنا بالأخ... ان الزنا بالاضافه الى هذه العقوبات فيه مفاسد فيه مفاسد يفسد القلب والفكر ويوجب الذل والعار ويضيع النسل وخلط ويضيع النسل ويخلط الأنساب وينشر الأمراض التناسلية فهو فساد في الدنيا والدين والفرد والمجتمع ومن ثم جاءت الآيات الكريمة بالنهي عن قرب عن قربانه قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقد ورد في الزبور إن الزناة معلقون بفروجهم في النار يضربون عليها بسياط من حديد فإذا استغاثوا من الضرب نادته الزبانية أين كان هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح وتمرح ولا تراكب الله جل وعلا ولا تستحي منه وقد سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا رسول الله أي ذنب أعظم عند الله فقال جل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك ثم قال ثم أي يا رسول الله قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي يا رسول الله قال أن تزني بحليلة جارك فأنزل الله جل وعلا تصديقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عباد الله خطبر متفرقه tayi bayani kamar yadda muka ambata akan mas'ala ta zina da hatsarinta a cikin musulunci fasama khutbar mu ta biyu da ta yi dori ne akan haka kuma ta yi fashin baki akan abin da khutba ta farko ta yi bayani akai roƙon ubangiji muke ba mu dace a rayuwa duniya da lahira bayan godiya da yabo zuwa ga Allah da khutbar ta yi daga farko da tsira da aminci zuwa ga fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da neman kariya ga Allah dangane da halayen da muke aikatawa boyayyu da bayyanannu kutubar take cewa bayan Allah ku sani shi fa wannan alqur'ani da yake gabanmu kuma yake hannunmu lallai ya zo da hukunce-hukunce masu tarin yawa sannan ya zo da shiriya wadda take bayyananniya sannan kuma ya tsawatar akan riko da halaye managarta domin alkur'ani yana jan hankalin mutane akan su riko da halaye managarta da ɗabi'u maɗaukaka sannan ya ja kunnan 'yan adam daga aikata dukkan abin da in ka yi warware maka mutuncinka a cikin al'umma kai ka san abin da zai iya warware maka mutuncinka a cikin al'umma to musulunci bai yadda da aikata abin da zai iya warware maka musuluncinka a cikin al'umma ba sannan kuma saboda haka ma kar ka je ka aikata abin da zai warware maka mutuncinka ka zama baka da nauyi da kima a cikin al'umma sai gashin alqur'ani ya zo da haramci dodar akan zina sannan ya ba mu labari akan cewar kun ga zinan nan alfasha ce duk wanda ya je aikata ta ya fada cikin alfasha alfasha kuma da take mai girma amma yana bayani ne ga mai addini tsayayye, ga mai tsayayyen addini, mai tsayayyen addini kawai shine wanda zai yadda ya amince ya tabbatar da cewar lallai zina alfasha ce amma wanda addinin nasa jigari jigari ne gani nan gani nan je kana yi ka ɗanɗale a cikin addinin to shi kan a koyaushe kana gaya masa ne yana ƙara hango wata don haka ana magana ne da mai tsayayyen addini to don haka kuma ana magana ne da mai kubutaccen hankali rantsatsen hankali ba da kowane dolo ake magana ba ana cewa nesanci zina ya ce e na yadda na fahimta kuma dan nesanta to mai hankali ne amma wanda ake ce masa nesanci zina yana cewa ai dan ma shi din ma mai faɗan ba shi da kuɗi ne to kun ga da wannan da mahaukaci du ɗaya to na amfanin hankali babu hankali a tattare da shi to don haka ana magana ne da mai hankali manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana bayani akan ukubar da ɗan adam zai iya samu fa a duniya matukar ya aikata zina ballantana kuma a lahira aya a cikin alkur'ani ta ce dukkan wanda kuka rufke shi ya aikata zina kuma ya tabbata ya yi zinan amma bai taɓa aure ba ku samu shi wadda ya yi zinan da wadda aka yi zinan da ita dukkaninsu kuma su bulala ɗari ɗari yanzu ko ‘yan ƙungiya an sun kama mutum ba da za a yi su zane shi tsawon bulala ɗari a gaban al'umma. A ta yi tsanani kenan a maka bulala ishirin zuwa talatin. Amma Allah ya ce, ku zane duk wanda kuka same shi ya yi zina ku zane shi bulala ɗari shi kaɗai. Bulala ɗari shi kaɗai. Wani irin laifi ne wannan bayan Allah, zina kenan. ita ma wacce ɗin kuma ta bulala ɗari. Ku sani bayan Allah, Allah shi ya kirawo kansa da arhamun rahimina, mai tausayi wadda ya fi kowane mai tausayi tausayi du a halittu babu wadda ma tausayinsa ya yi kusa da kama farce na Ubangiji wajen tausayi. Shi Ubangiji shi ne mai tausayin kat ya fi kowa tausayi, amma sai ya ce, ku musu bulala ɗari. duk da tausayi da jin kai da rahama ta Ubangiji da son ka tausaya wa ɗan uwanka Ubangiji ya ce, Idan har kun zo da ku yi wa mazinaci bulala, ku kawo shi bainar jama'a a cikin kasuwa ranar kasuwa, ku tara jama'a ku ce wannan shi ne wanda ya zina da wace, yanzu da mu zartar masa da hukunci. A gaban manya-manya da gaban kasurgumai, a yi ta dukansa sai an masa bulala ɗari. Allah ya ce, Idan har aka masa bulala tamanin, sai ga ya suma yana wata burburwa idansa ya fito, Allah ya ce, Idan har kai mai masa bulalar tausayi ya kama ka to baka da imani. Kai mai masa bulalar fa tausayinsa sai ya kama ka sai ya ce, kai ka ce je ka an yafe maka, ko kai ɗan kallo ka ce Allah sarki, to kai ma baka da imani. Allah ya ce, Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi. in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kada tausayin su ya kama ku yayin da ake zane su matukar kun yi imani da Allah da ran tashin alkiyama kun ga kenan masu gallazawa mazinata a zane su a ce kara musu me kara kawo wata bulala shine ma mai imani a gurin Allah babu wanda Allah ya ce ku daka shi kar tausayin sa ya kama ku sai mazinaci ku duba duk irin tausayi na Allah Allah ya ce in ma ba kwa tausayin ƴan uwanku ni ma baran ji tausayin ku ba. Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ku rika tausayin wanda suke doron ƙasa ƴan uwanku wanda yake sama da tausaya muku. Amma a laifi na zina wajen zartar da hukunci Allah ya ce in kuka ji tausayin wanda ake zane shi to ba ku da imani. Bayan Allah kun ga ashe al'amarin zina ya wuce duk inda ake tsammani. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce idan har kuma mutumin nan ya taɓa bayan haka idan har wannan fa laifin wanda bai taɓa aure ba ne bayan an masa bulala ɗari to sai kuma a kai shi gidan yara a tsare muku shi na shekara guda saboda lalatacce ne kar ya ƙara lalata wasu wannan shine hukuncin mazinaci in kun same shi a addinance a addinance amma idan har ya taɓa yin aure kuka same shi ya tabbatar ko kuma aka kama shi cil da cil bisa shaidu Allah ya ce to ku musu ku kawo shi ku tona ramin iya wuyansa ku jefe shi kuma in kun tashi jefe shin kar ma tausayi ya kama ku wannan shine doka ta Allah wadda ta zo daga sama Allah madaukakin sarki ya ce ku jefe wadda ya taɓa yin aure kuma ya zina a yau an waye gari mai Allah mutanen da suke aikata zina ga auren wani babu auren wani da auren amma kuma ake aikata zina Allah ka shiryar da mu bayan Allah haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da wannan uquba a cikin alƙur'ani yace wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar akwai nau'in wayansu mutane ƴan ƙwarai irin albarka ba kowa bane dai iya samun kansa cikin wannan jinsi da kuma wannan category na mutanen face sai mutumin da ya zamto mutumin kirki wadda ka iya samun kansa ranar gobe kiyama gidan aljanna dan so a ce ina daga ciki sai Allah ya ce su ne wanda ba sa hada Allah da wani wajen bauta bayan haka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe ran da Allah ya haramta a kashe sai an je ta aikata laifin da ya cancanci kisa wala yaznun sannan yan kwarai irin albarka na wanda za su shiga aljanna Allah ba sa yin zina Allah ya ce wa may yaf'al zalika yalqa asama lallai dukkan wanda ya aikata daya daga cikin waɗannan laifuffuka guda uku shi kan sunansa sori ya fada kuma dai game da azabar ubangiji yudha'afu lahu al'azabu yawmal qiyamati idan har ya koye ma akan cewar bai yi ba kuma alhali yayi kuma ya mutu bai tuba ba Allah madaukakin sarki yace damun ninninka masa azaba ranar gobe kiyama wa yakhludu fihi muhana kuma dai dawwama a cikin azabar Allah yana wulakantacce Allah ya ce in kaga baka wulakanta a cikin azabar Allah ba in dai har kayi zina kuma ka mutu baka tuba ba Allah ce sai dai in mutumin da ya tuba wa amana kuma ya imani wa amil amalan salihan yayi aiki managarcin aiki amma in har babu wannan to Allah ya ce wallahi mazinaci sai ya wulakanta a cikin azabar Allah Allahumma ajirna min hadha al-fi'l al-madmuma bayan Allah ku sani fa ita zina hawa hawa ce uqubar ta ma hawa hawa ce sannan matsalarta tana da yawa a cikin al'umma tana ruguza tana ruguza imani na zuciya sannan kuma tana kawar da tunani da basira ta ɗan adam sannan kuma tana dawwamar wa mutum ƙasƙanci da tozarci a duniya yanzu da yau a yau ka zo ka ce da ka je neman yar gidan wane shi kuma a shekara ashirin da ta wuce ya taɓa yin faɗe wata ko ya taɓa yin zina sai ka ji babanka yana cewa ka rasa menene jariri ashe baban yarinyar ya taɓa yin faɗe ne ko an taɓa kama shi ya yi kwartanci ne shekara ashirin da ta wuce. Don Allah ƙasƙanci da tozarci bai samu ba? To zina dana tabbatar tana dawwamar da ƙasƙanci da tozarci. Ka je kana ta yi. Bayan haka, ku sani zina tana kawo, tana ruguza nasaba ta ‘yan Adam. wane ɗan wane ne wane ɗan wane wane ɗan wane wane ma wane ɗansa ne wane ɗan wane can a tsakiyar kawai sai aka samu wane yayi zina dan Allah ba a samu abin da ya raba can ɗin wannan zumuntar ba to zina tana raba tana raba tana ruguza nasabar ƴan adam bayan haka zina tana cuɗanya tsarkakakku da munana ashe kafin yayi auren ya mata ciki a waje kuma an zo an yi ‘ya'ya, ‘ya'yan nan kuma wane na Allah ne, wane na Allah ne, wane na Allah ne, amma wancan na tsiya ne. Kai jama'a, hasbunallah wa ni'mal wakil. Don haka ta ya cuɗanya tsakanin munana da kyawawa. Don haka zina tana tabbatar da haka. Zina tana kawo sanadiyar zina ana samun waɗansu cuce-cuce, cuta wadda take iya ruguza garkuwar ɗan adam. ba sanadiyar zina ake samun mafi akasarin 88% na uh, HIBS ana samun ta ne sanadiyar ne sanadiyar zina don haka bayan Allah zina tana ruguza dukkan al'amarin da ɗan adam zai ji daɗinsa na duniya da lahira zina ku sani tana ruguza martaba ta ɗan adam shi kaɗai ɗinsa ko kuma ta ruguza kima ta jama'ar gari baki ɗaya zina tana ruguza kimar mutanen anguwa baki ɗaya a ce ai mutanen garin nan ai mazinata ne ta ruguza kimarsu mutanen annabi lutsu luwatsi suke sai gashi kimarsu ta zuba a bainar a idan mutanen duniya har zuwa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yake cewa lallai mutanen annabi lut wa'ansu mutane ne qauman fasikina fasikan mutane me da su sun kasance suna yin suna zakkewa ƴan uwansu Allah ya ce ata'tuna dhukrana min alalamin yanzu da ku rika zakkewa mazaje ƴan uwanku ku bar abin da Allah ya halitta muku na mataye kun ga Allah ya nuna cewar irin wannan aiki yana ruguza yana ruguza kima da mutunci na ƴan adam da haka bayan Allah saboda sanadiyar haka sai Allah ya ce kai kun ga wannan zinar da muke ta faɗa muku kada ku yadda ku kusance ta Allah ya ce saboda abin da za ta sabbaba muku lafiyarku da mutuncinku da kimarku Allah ya ce to kar ma ku kusance ta Allah ya ce wala taqrabu zina kar ma ku kusanci zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila domin zina alfasha ce kuma mummunar hanya ce Allah ne fa yace mummuna ba fa sarkin garin ku ne yace mummuna an sarkin garin mu ne yace mummuna shi ma masa kara muke zuwa to fa Allah ne yace mummunar hanya ce kuma sai ka bi ku sani bayan Allah hakika ya tabbata a cikin attaura ya tabbata a cikin injila littafin annabi Iya Musa da annabi Dawuda Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kun ga inna zinata, kun ga shi mazinaci ko mazinata, mu'allaƙuna bi furujihim finnari. Ranar ƙiyama ana lanƙaye su ne da al'aurarsu a cikin wutar jahannama. Al'aurar tasu ake kamowa sai a lanƙaye shi a gidan wuta. Sai ya ta lilo a jikin al'aurar. Yudrabuna alaiha bi siyaqin min hadidin da ai ta tafkas a cikin wuta da waɗansu bulalu na ƙarfe. Duk lokacin da suka ce Allah ka taimake mu, Allah ka fitar da mu daga cikin wannan azaba sai mala'iku su kira su ce haba ta ina muke jin wannan maganar mummunar magana ba kai ne kake da hariya kana jin daɗi kana takar yarwa ce yarwa ne yi mu'amala da yarwa ne ba amma baka jin tsoron gamuwarka da ubangiji baka jin kunyar Allah ka taki wannan kayi mu'amala da yar wannan kayi mu'amala da yar wannan kuma baka jin tsoron gamuwa da Allah kuma har yau ka je wai a taimake ka wa zai taimake ka ku ƙara masa duka ku ƙara masa duka kuma in ka ƙara magana za ga abin da za mu yi da kai mala'ika ne dai faɗa maka haka to ka ci gaba da zinar kar ka tuba haƙiƙa bayan Allah Abdullahi dan Mas'udin ya tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace ka gaya min wani zunubi ne yafi kowane zunubi girma sai yace zunubin da yafi kowane zunubi girma shine mutum ya haɗa Allah da wani wajen bauta yace zahiri wannan gaskiya ne yace sai me kuma yace ka kashe ɗanka sanar kawai kana tsoron kar ya ci abinci tare da kai yace manzo Allah sai me kuma yace ka yi zina da halaliyar makwancinka zina da halaliyar makwanci wani wallahi matar makwancinsa Allah Allah yake makwancin ya tafi kasuwa shikenan ya samu banza kai hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ka tsiratar da mu Allah ya ce ka yi zina da halaliyar makwancinka laifin da ya fi kowane laifi kenan girma. In ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Bayan haka bayan Allah. Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce nau'in mutane guda uku Allah ko kallon su bare bara na gobe kiyama. Bare yi magana da su ba bare tsarkake su bara na gobe kiyama. Waye na farko sai aka ce mutumin da yana da aurensa amma bai daina zina ba. wallahi Allah ko kallansa bare bara na gobe kiyama ballantana ya tsarkake shi ballantana ya samu rahamar Allah waye na biyu me anguwarku da kansilanku amma ya fi kowa ƙarya ya ta shauɗa muku ƙarya wannan ɗan wuta ne waye na uku talakan da bashi da sisi bashi da buhun dawa ko na masara a ɗaki amma sai girman kai wai shi ya fi ƙarfin ya aikin kashi kaji ɗan wuta kana talaka talaka yace mutane uku kenan bayan haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin zunubi na yana daga cikin abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake faɗa yake cewa idan har mutum ya ɗauki hannunsa ya ɗora a kan wuyan matar makwancinsa ko matar da ba tasa ba ya ji rage zafi kenan ko? to ku sani matar da bata halatta masa ba ya mata wannan to ranar gobe kiyama yadda na yi haka da hannuna haka dai zo da hannunsa a lankaye a wuyansa ranar gobe kiyama in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya'ti yawmal qiyamati zai zo ranar gobe kiyama hannunsa yana lankaye a wuyansa fa in qabbalaha idan ya kamo yarinyar ko ya kamo matar ya mata kiss to ranar gobe kiyama iya fatar bakin sa da ya mata kiss din nan da an rubuta shi a cikin wuta sai wannan fatar ta kone a ranar gobe kiyama ubangiji zai kira shi ya ce wa na zo ba kai ne kai zina ba ce eh lalle Allah na yi ko kuma in ya tsaya yana inda inda sai Allah ya ce to shikenan hannu zo kai mana bayani sai hannun ya ce lalle ni ne na taba mata nonuwa na mata kaza na mata kaza sai kafa ta ce ni na yi tattaki zuwa gurin sai idanu ya ce ni na so magani sai kunne ya ce lalle ni na ji baki kuma ya ce ni na furta muka tattauna muka ba da benu a inda za a haɗu al'aura ta ce ni kuma sai na aikata sai mala'ika daga cikin mala'ikun da ake yake gadinka mala'ikanka sai ya ce ni kuma wallahi na ji kuma na gani ɗaya mala'ikan sai ya ce ni kuma na rubuta Allah maɗaukakin sarki sai kuma ya ce ni kowa ana la'atu ni kuma na leƙo lokacin da kake mu'amala da ‘yar mutanen wasatartu kuma na rufa maka asiri amma tunda har ka zo yau dama duk duk daren daɗewa na san sai ka zo. Fa ya sai Allah ya ce ya mala'ikati, ya ku mala'ikuna ku zo anhu ku dan ƙoshi, wa fi azabi uzikohu ku jefa shi a cikin azabata, faƙar shitar da gazabi alaman ƙalla hayahu minni. Faƙar shitar da gazabi alaman ƙalla hayahu minni. Domin yau tsanani na da tsanani ko kuma azaba ta yau ta tsananta akan mutumin da kunyarsa zuwa gare ni ta yi karanci. In ban da rashin kunya Allah ya ce kar yi kuma ka zo ka fake wai kana tunanin ka fake wa Allah fa kaifa yakunu zalik fa kaifa yakunu zalika ibadallah hai qumu ila salatikum yarhamukumullah